الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما بك عليه من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ne sallallahu alaihi wasallam da shi annabin dalilin saukanta kuwa shine wato a cikin akwai wani wana ce masa akirau dan habisu da kuma udbatu dan hisnul fanzari da basu dan mirdasu su hukunan sun zo suna daga cikin manya-manyan makka suna daga cikin wanda annabi yake neman ya ja zuciyarsu ga musulunci yana gani in sun musulunta mutane da su musulunta to sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da su da raunanan nuna cikin musulmai wanda sun fi kowa talauci amma su fi kowa ibada kamar ammaru dan yasiru da suhaibu da bilalu sai ya same su a gun lokacin da suka gansu kusa da annabi sai suka walakantar da su wato ransu ta raina su suka ce ma annabi annabi da ka zauna a tsakiyar masallaci mana ka nesantar da wayan nan wayan nan ranannun mutane kuma gashi sun sa jibbansu rigunansu rigan fata ne suna jin su a gunsu suna jin wai rigan fatan na doyi a jikinsu saboda ba su wanka kowane lokaci don riga ne guda ɗaya kuma ana yawan sata saboda babu waninta to da za ka kori wayannan idan mun zo da mun zauna da kai mun ɗauki karatu gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ni ba mai koran muminai ba ne suka ce eh mu muna so ne in mu mun zo ka zauna da mu don laraba su san darajarmu in baki suka zo amma mu muna jin kunyan a zuwa same mu da wayannan matalauta kusa da kai to shi kenan wai wayannan bayi sai suka ce mu muna so ne idan mu muka zo ka da su mu zauna da ku yayin da muka gama sai ka kira su kuma ku zauna da su annabi ya ce to sai suka ce to amma ka rubuta na haka din a rubuce idan mun zo za su ka tashe su sai annabi ya kira saiduna ali aka dauko takarda na rubutawa sai allah ya saukar da wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallama sai jefar da takarda sannan annabi ya kira wa yannan din su su haibu su amma su din yana ce assalamun alaikum aminci ya tabbata kanku Allah ya rubuta rahamansa da tausanin sastar da ku to suka ce sai kuma daga muna zama da annabi idan ya yi niyan ma zai tashi sai ya tashi ya shiga gidansa ya bar mu sai aya ta sauka a gaban Allah ya ce a wasbir nafsaka ma allazina yarquna rabbahum ka hakurtar da kanka tare da mutanen da suke kiran ubangiji kada kada ka tashi ka wasu to annabi ya zama yana zama da mu har mu kusa da ci har kaman gwiwar mu ya zai taɓa gwiwansa idan lokacin tashi sai yi in mun gane sai mu tashi mu tafi sannan annabi ya tashi gida amma ba zai tashi ya basu ba to shi ne Allah ya ce wa ya ta durin lazina kada kori waɗanda ya da wuna rabban suke kiran ubangijinsu bilgadati wal ashi da safiya da maraice su ne ashabu sufati ai sun su kenan in annabi ya fito su saurare su ji karatu in kuma ya koma sai su yi ta ibada suna ta karatu suna zikirin Allah to Allah ya ce ma annabi kada ka kore su ai yuriduna suna nufin wajahu zatin Allah ne ba wani abu ba su neman komai na duniya saboda haka wani mai girman duniya ba zai walakanta su ba wa humul fuqara su ne matalautan muhajirai wa kana al-mushrikuna kafirai sun nemi wai annabi ya tayar da su in sun zo su manya-manyan gari su zauna da shi ya yi nufin haka ne saboda kwaɗayin musuluncinsu don ba komai yake so a gugunsu ba kayan duniya ma alaika min hisabin min shayin ai babu wani abu na hisabin ka a kansu in baɗininsu ya zamo su wayace ɗin in baɗininsu ya zama zuciyarsu ba yarda da bane a gun Allah ba ruwanka da su wa min hisabika alaihim kai ma babu hisabinka a kansu fata rudam ka kori wa'annan bayin Allah fata kula sai ka zamo ke na mina zalimi daga cikin wanda suka zalunci kansu in kai haka ka kori bayan Allah kusa da kai sai ka zamo daga cikin wanda ya zalunci kansa kaza mhm waka zalika haka kaman fatana muka fitine su muka fitini balahum bi balim shashin mutane da shashin mutane wato an fitini mai daraja da walakacance yana ganinsa a walakance to wannan fitina ne gare shi walgani mawadaci bilfakir da matalauci idan mawadaci yana tare da uwan musa mawadaci to sai rana matalauci biyan kaddamna sai kuma muka gabatar da su wannan su wanda ake walakanta da matalautan sai muka gabatar da su bisa sai su riga imani idan imani zuwa ga imani su wanda ake rainawan sai su yadda da Allah alhali lokacin da su wanda suke jin su wani ne su ba su yadda da Allah din ba to saboda haka Allah jarabe su yawa wato fitina ne ga mawadaci wato ya raina matalauci ko kuma mutum mai ɗaukakan duniya ya raina mutane mutum irin mutanen da ake ce su ba komai ba saboda fitina ne gari shi don saboda haka ma yawancin annabawa mabiyansu sukan zama miskinai ne saboda iliyakulu don su su ce su masu girman duniya da masu wadata masu suna inkari su ce idan sun ga matalauta ko kuma suka ga talakawa su ce a wa'ula yanzu wa'in nan ne matalautan nan talakawa mannan lamalin Allah wai ya yi baiwa gare su bayyana tsakaninmu wai ya shirye su na yi lauka na da shiryan gaskiya ne ai damu ne in ji su to ma a da mahum alai da abin da suke kan gaskiya ne ai da ba su riga yi min to ma sabquna ila ila ila al-iman da ba su ga mu ga imani ba Allah ya ce haka ne alaysa Allah Allah bai san bai zamo biya lama ya fi sani bi shakirin da masu godiya ba ai Allah ya san mai gode masa yawa amma ba wai girman duniya ko wadatar duniya ba ne zaɓin Allah a'a girman duniya daban yardan Allah daban Allah ka bamu yardanka
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا نعم idan wanda suka yi imani da ayanmu suka zo نعم gare ka wayannan miskinan نعم da ake raina to fa kul ka ce musu نعم salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku نعم ka taba rabbukum ubangijinku ya rubuta نعم ala nafsi kansa rahmata rahama نعم ka gaya musu haka مم.
ka ji gaisuwan da annabi yake masa mu yake musu lokacin da suka zo gare shi نعم wannan gaisuwa ya tamilu yana ɗaukuwa annabi salamu ta yace gaisuwa na gaisuwa shine kamar assalamu alaikum wani barin yace a'a gaisuwa ne suka keɓanta da shi annabi ya ce musu salamu alaikum نعم kataba rabbukum ala nafsi rahmata نعم Allah ya riga ya rubuta rahama gare shi kuma wani lokaci yakan ce yakan ce salamu a- alaikum نعم Eh, ya mu- ma- ma- em, aminci Allah ya tabbata gare ku نعم ku bay- ku bayin Allah da har Allah ya zarge ni saboda ku to inna hu shi sha'anin man amila su minkum su'an wanda ya kata mummunan aiki naku bija halatin akan rashin sani نعم haisu minu nasa haisu ita kaba lokacin da hau kan munanan aiki ya yi wanda ya hayaka نعم sun mata ba sannan ya tuba min badi bayan haka bayan ya yi mugun aiki sannan ya tuba ma Allah نعم wa aslaha ya gyara aikinsa to wannan fa innahu shi ya tubu in- fa innahu shi نعم gafurun Allah mai gafara ne gare shi Allah ka mana gafara rahimu mai jin tausayi da shi نعم duk wanda ya yi laifin ma in ya koma ya kankan da kai sai Allah ya gyara aikinsa نعم to shi kenan sai Allah ya karbi tubansa Allah ya masa gafara Allah ya ji kansa Allah ya karbi tubanmu mu je وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين waga zalika haka annabi نعم kama bayyana kamar yadda muka bayyana maka ma zukira abin da aka faɗa نعم to haka nufasilu muke rarrabe alhaji ayoyin ƙur'ani نعم muke bayyana da gaskiya akan ƙarya مم.
yawa liya sana haku don gaskiya ya bayyana fayi umala biyu a yaki da shi مم.
wani sassabina domin sabilul mujrimi na hanyar mutane masu sabo نعم litastabina don ta ne bayyana kowa ya santa ya- ya ya guje ta مم.
saboda haka Allah ke bayyanarwa نعم wa fi qiratin bitataniyati نعم wa fi ura bil fawqaniyati ko نعم wal um, kuma wa nasb ay fata ma- tastabila wal yastabina sabila al mujrimina نعم don a san hanyar masu sabo مم.
hanyar sabo masu sabo in an san shi a nesace shi نعم hanyar mutanen kirki kuma in an san shi a bi shi نعم Allah ka samu bi hanyar mutanen kirki yawa قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين to don hanyar gaskiya ta bayyana a bita hanyar ƙarya kuma ta bayyana a guje ta don annabi ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda lailu haka nahariha wa naharu haka lailiha na bar ku akan hanya madaidaiciya fara kwal shine addinin musulunci haskenta daranta kamar rananta rananta ma kamar ininta yawa ba wanda yake bata gare ta sai halakeke wanda duka ga bai shiru da ita ba to halakeke ne amma annabi ya bayyana mana komai kuma Allah ya ce domin hanyar mutanen kirki ta bayyana a gane ta mu je kulin ni ka ce ni nuhitu an hane ni ana budala lazina in bauta ma wayanda taruna kuke kira min duni lai ba Allah ba an hana ni ni in bauta ma wani ba Allah ba ka gaya mutane haka ƙulla ta biya ba ku ka ce musu ni fa zan bi son zuciyanku ba a cikin bautan wani Allah ba Allah ba kadar lalto ina ai na bata yayin in dai na bi wani ba Allah ba in na bi hanyar wani ba hanyar Allah ba wa ma ana da ban zamo min almutadin cikin shaidayu ba yawa saboda haka ni ina hanyar wanda suke shirya ne ba hanyar wanda suka bata ba
ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين kun ka ce musu inni ni ala bayyinati ina kan hujja ne fa ni rabbi na ubangiji na ina kan hanya ne da dalili kuma daga ubangiji na ba ina yin abu ne kawai da kayi ina yi ne da abin da Allah ya sani wa kazabtum bi ku kuma kun kai tashi abin da Allah ya shirye da ni in yi ku kuma kun gare tashi tun da kuka ce ku ku ba za ku yi ba saboda haka abin da ke tsakaninku da shi Allah shi ne azaba amma azaban kuma kuna nema a gaggauta muku Allah ce ma nabi ya ce ma indi ma ta tsari nuna biyu abin da kuke neman gaggawa din na waya muku azaba in Allah zai iya yi to babu wannan gare ni inda hukumu hukunci baya gun kowa ko ya yi ko ya bari illa lillahi sai ga Allah yanzu haka yana hukumta gaskiya yakan yi hukumci na gaskiya wawo shi ne hairun fasilina mafi alherin masu hukumci mafi alherin masu rabe ƙarya da gaskiya yawa Allah shi ne mai rabe ƙarya da gaskiya to ni ina kan gaskiyan ku kuma kuna kan bata
ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
ويكاتي موسو لو أن عندي ما تستعجلون به da abuna ne abin da kuke gaggautawa nan kuke ce a yi muku azaba ai da nawa ne laƙule da abin da an gama sha'ani da an muku azaba bai ni wa bai na ku tsakanina da ku huta daga sharin ku biyan ajila lakum in gaggauta azaban gare ku wa astariya in huta walakin na sai da shi inda lagun Allah ne Allah kuma shi ya halice ku saboda haka yana tausayin ku har kafin da suke yi Allah yana tausayin su wallahu Allah alimin masani ne bai zalimi da wanda suka zalimci kansu wanda ya zalimci kansa Allah ya san shi dalilin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi ya zama yana tsoratar da su cewa in ba su yi imani fa azaban Allah zai so gare su to sai suna gaggauta cewa Allah ya musu azaban mana har waninsu yana ce Allahumma in kana hadha wal haqqa Allah in wannan abin da Muhammadu yake faɗin nan in shi ne gaskiya bin diga kuka to ka mana ruwan dutse daga sama ɗan adam ya ji daɗin duniya yana ganin kawai ba za a yi ba to a shi ne ce da aguna ne ai da muku amma agun na Allah ne in ya so ya muku in ya so kuma ya ji kainku don shi ne ubangijinku yawa wallahu alam bi waqti Allah ne san lokacin afkon uguba ga zalmai amma lallai zalmai za musu azaba to kar ku ne su nemi gaggauta haka li'anna fa innahu lahiqun bi dai suke su in dai ba su tuba ba yawa jinkirin nan na hakurin Allah ne ba don hakurin Allah ba ai da wani bai saura a bayan ƙasa ba shi ne walauta ba a wahun lafasar samatu arnu wa muhina Allah ke ce da Allah zai bi son zuciyar mutane da sama da ƙasa da duk wanda suke ciki da sun ɓaci to saboda haka Allah ba ya bin abin da mutane suke nema makansu yawa yana musu jinkiri wasu a cikinsu su tuba wasu kuma a cikinsu su ba su ba su haifi wanda ta yi tuba ma Allah to shi kenan mene
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
wani a ita ne farkon gasu muka ce ta zo malaku dubu arba'in suka rako ta gun annabi yawwa Allah ya ce wa inda mu mafatihul gaibi mabudayen gaibi duk na gun Allah shi ne taskan arziki da hanyar da ake saduwa da shi duk yana ga ilimin sanin Allah la lamwa ba wanda ya sani illa huwa sai shi shi ne mabudin gaibi guda biyar Allah ta fi kauli wanda ke ci fadin Allah inna la inda ilmi sa'ati to wannan babu wanda ya sani sai Allah saboda haka ne yawa in hukumullah wanda wafatul gaibi la ya'lamu illa huwa wa huwa shi mabudayyan gaibi din nan Allah ta'ala shi ya san su kaman yaushe za a yi yaushe mutum zai mutu a ina zai mutu duk wannan babu wanda ya sani sai Allah gaibinsa ne kuma ba Allah ya ce fala yusulu ala gaibi ahadan illa min manzila min rasuli Allah shine masanin gaibi bai lekar ma wani gaibinsa sai wanda ya yarda da shi daga manzo to saboda haka annabi annabawan Allah sun san gaibin da Allah ya sanar da su amma ba su kewaye gaibin Allah ba yawa kamar wanda ya ce sun kewaye kowa ya masanan gaibin sun kewaye sanin gaibin Allah sun kafirta don ba wanda ya san sanin Allah sai shi Allah to shine ya san tashin kiyama ya san ruwan da za a saukar yawa ba wanda ya san lokacin da zai zo sai shi Allah mukan ga hadiri kamar za a yi ruwa ai ba ya sauka ko wani lokaci kamar ba za a yi ba kuma sai ka yi to Allah shi ne ya san abin da yake ma'aifa ɗaya namiji ne ko mace shaƙi ne ko sa'idi in in ka ce likita yana auna ciki ya san namiji ne to ai bai san ɗan matsiyaci ne ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ba ya sani zai rayu ko zai mutu ya sani kuma har yau rai ba ta san gun da me za ta aikata gobe ba yanzu kowa bai san abin da za a yi da shi gobe ba mun sani ba mu sani ba kuma kuma bayan haka ba mutum mutum bai san yaushe zai mutu ba ko kuma a ina zai mutu ko kuma a ina za a bizne shi duk bai sani ba Allah mai iko ba mata da namsun bai yi irin ta mutu rai ba ta san a wani ƙasa za ta mutu ba wayannan sanin su dun nagunwa nagun Allah wayalamu yana sanin ma fil bari abinda yake tudu eh abinda yake tudun ƙasa da kayan duwatsu Allah ya san shi wal bahari da abinda yake cikin kogi alkurallati al-nahari wato alƙaru wanda suke kusa da koguna da kuma kogin da kuma abin nan mene kamar gungu da aka yi a cikin kogi Allah ya sani shi ya sani shi ya san abin da yake ciki na kifi da kuma kowane abu mai rai Allah ya sani don ya halicci manya-manyan abu a cikin ruwa wanda bai yi a tudu ba wata ran annabi sulaimanu ya ji daɗin abin da Allah ya bashi ya ce ubangiji na ka bani mana in hutar da kai ini ɗaya in ciyar da bayanka ya ga dukiyar da ya mallaka komai dubbai ne shi Allah ya ce masa to shi kenan sulaimanu aka sa rana ya yanka raƙuma dubbai ya yanka shanu dubbai ya yanka tumakai dubbai awakai dubbai aka yi abinci dama kun ji tukunyoyin kuwa tukunya ne wanda ana hawa da tsani aka dafa abinci duk halittar Allah da tsuntsaye da kowa sun zo sun taru za su ci abinci sai wani kifi sai ya ɗago kai daga baki ya ce Sulaimanu na zo ka bani abinci Sulaimanu ya ce to aka ba shi abinci shi ɗaya cinye wannan abincin duk ya ce Sulaimanu ka ba ni abinci sai suleiman ya faɗi su ji ya ce abinci babu ya ce to kaga ce kashi cini gwargwadon wannan abincinka kowane rana allah ya kan bani ukunsa a cikin kogin nan a cikin kogin nan nakan ci ukunsa to sauran tsuntsaye da sauran abu shi ka annabi sallam sai ya tuwa ma Allah shi ya san bayi wa ma ta tsukulu min warakatin ganye ba ta faduwa ila yalamu siyasanta da ganye ƙanana da manya-manya lafa-lafa duk itatuwan nan ka duba su itatuwan duniya ka duba wanda kake gani kawai wanda ka sani to kowanne ganyen da bayan ja ya fadi sai Allah ya san shi yanzu itaciya ɗaya idan lokacin faduwan ganyenta in iska ya kada dubbai nawa ne suke fito to Allah ya san su sai Allah ya san su wala habbatin babu kwaya fi zulmatin ala cikin dubban ƙasa wala raɗamin babu ɗanyen abu wanda yake zai bushe to babu shi sai fi kitabin yana littafin Allah binin bayanane balle ku ‘yan adam wanda kuke ganin yawanku wai yawan mutuwanku kun kan zuban ganye bai kai ba kuwa launin mafuzu والإثناء توقلنا بدل اشتمال من الإثناء قبله يوا باب أبن ده يكي أبوا سي الله يسنشي وهي التي يرأوها في وأبن ده واتوشي cikin duhun ƙasa abinda kowane manomi ya shuka duk ƙwayen da ya sa to sai Allah ya sani sai an sa mala'iku ya zo ya juya wannan ɗin ta hanyar zai tsira duk yawan gonanku ko yawan manomanku to duk abin da kuka shuka sai Allah ya sa ya san da yawan kwayan ya sa kuma mala'iku wanda suka zo da su zo su juya abin sannan abin ya tsira wani faɗin ya ce wannan kwayan shi ne ko kuma kwayan nan da annabi lukumanu ya faɗa maɗansa wanda ya ce ya bina ina in ta kun miskalu habbatin min kardalin ko ta kun fi sakaratin aw fi samawati aw fi laliyati bi hallahu idan kai aiki na alheri ko na shari aikin kuma ya zama ɗan kankani kaman kwayan komayya to shi ya zama kaman kwayan komayya to wannan babu shi in ya zama yana yana yana kan saharin kan ne wanda yake kasa da kasa ta bakwai can wato a ɗauki abin a kai shi kasa ta kasa ta bakwai ɗan kankani to babu shi sai Allah ya san shi kamar kwaya kuma ya zama kamar a kan dufi sakaratin ko a sammai ko a kasai sai Allah ya zo maka da shi ran tashin kiyama kai ba za ka ɓuya ba aikinka ba zai ɓuya ba to Allah taimake mu an mu je وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما زرعتم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو الذي شيني وندا Allah shine wanda ya tawafakun yake matar da ku bilai da dare wato in kun yi bacci sai ya karbi ranku ka kowane baccin nan yana tunatar da mu in ka yi bacci kana ɗaki yana tunatar da kai kaman kana kabari ne lokacin da ka yi bacci baka san komai ba saboda haka an ce mutum ɗaya yana da rai guda biyu ne da rayu wanda yake na bacci da rai wanda yake na mutuwa to na baccin nan shine muke ce masa kurwa idan ka yi bacci yakan fita in kurwan bawan Allah ne kamar yadda shau ibrahim ya ce idan kurwan bawan Allah ne in ya fita don kurwan a jikinka a matsa yake in na bawan Allah in ya fita zai cika fili a duniya in kai bacci to kuma akwai rai wanda kake rayuwa wanda kake numfashi da shi in Allah ya niyanka mutu sai a karɓe su duka idan Allah ba ya yi muniyanka mutu ba bacci kawai za ka yi sai ka yi bacci sai ka tashi da ɗaya ran wacce take ita ne kowanka yawa domin ita ran takan je ta yi kurwa fa shi ne kaka yi bacci ka ce ka yi mafarki ka kaman kana kano kana mene ko a je in mutumin kawai ne ga yana jeji yana mene ya ga suna fada da damisa suna fada da damisa irinsa irin sun mutumin ƙauye ne to wannan kurwan da kai bacci ne yake nuna ba amma ranka yana nan to idan kurwan nan in ta fita za ta je ta huta ne ta kan ga abin mamaki kamar yadda mai bacci yake ganin abin mamaki idan mutumin kirki ne zai yi bacci ya ga yana tare da mutanen kirki ya ga yana sallah ko yana mai duk aiki da na kirki yana yi idan mutum ba na kirki ba ne fa in ya yi bacci sai ta ganin munanan abubuwa suna afka ma jikinsa to wannan Allah shi yake yake yake yake yake karɓan rai na bacci wa ya'lamu Allah ya san ma jarahatum abinda kuka nema bin nahari da rana abinda kuka nema da rana Allah ya san shi abinda kuka jawo makanku Allah yana sane da shi ai la'anahul khaliq don shine mahalicci ga ayyuka duka da aikinka da motsinka da shirunka Allah shi yake mahalicinsa to saboda haka saninsa ga wani abubuwa shi ne min babu aula ba juyawa walifi hiyali zuli akbaru ayatin liman kana fi barar hakikati raƙiya shuhusun wa ashkalun tamuru wa tangali fatabna jami'an wal maharuku bagiya ya ce ni akwai babban aya gare ni abin lura cikin inuwa kawai na itace ya tafi haka ya dawo haka kullum yana fasawa ya yi dogo ya yi talaguwa kaɗan-kaɗan har ya zo ya ƙare ya kuma gabas ya yi ta tafiya har ya dogo har ka kasa gani iyakansa to akwai alaman babban abin lura na Allah yana da iko ga wanda yake ya hau cikin kokin tauhidi zai san abin ba na wasa ba ne jiki ne da kaloli suna wucewa su ƙare su ƙare kuma duka amma Allah da yake motsa su yana nan a wanze shi Allah ba abin da yake taba shi to wayara majaratun bin nahari sun maye baskun fihi sannan Allah zai ta da ku cikinsa wato ya ta da ku da rana ya mayar muku da ranku kun taso daga bacci ku fito a ɗakuna kamar yadda kuke fita a kamarinku kuna fita a ɗaki kuna fita a gidajenku yadda za a fita a cikin kaburbuwa to wannan yana maka nuna maka fa za ka mutu fa za a tashi za a kwantar da kai a kabari za a tashe ka liyukliyadu don Allah ya hukunta ajali musamman abin ambato shine lokacin kafin ajalin mutuwa idan ajalin mutuwa ya zo idan an karɓi rayin nan guda biyu da rayin da kake rayuwa da rayin da kake numfashi da shi shine rayuwa wannan ran numfashi ne rayuwa rayin da yake jikinka shine kurwa to din an karbe su gaba daya to lokacin kuma ajalin mutuwanka yayi kenan summa ila rabbikum ilayhi marjikum sannan makomanku na ga Allah a tashe ku tashin kiyama summa yunabbiukum sannan Allah ya ba ku labari bima kuntum tamalun ga abin da kuke aikatawa Allah zai tashe ka daga yanda ya tashe ka daga baccin da aka zai tashe kai daga kabari ya saka maka da abin da ka aikata Allah ka sa aiki mu na alheri
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته
لما ورد أن إن كان أن كل إنسان كون متوم yana da mala'ika guda biyu ɗaya dama ɗaya hagu ɗaya na rubuta aikinsa na alheri wanda yake dama ɗaya na rubuta ayyukansa na shari shine wanda ake hu to shi mala'ikan da yake hannun dubun din nan wato abokin na dama ne idan ka aikata mummuna yake sai ce jinkirta masa ko zai tuba za a tuba jinkirta mutum har awa shida in bai tuba ba sai a rubuta malamai sukan ce akan masa jinkiri awa shida na falakiya idan shi ne kamar na agogodin nan idan ya tuba ba za a rubuta ba idan bai tuba sai a rubuta amma shi wanda yake hannun daman da kayi aiki sai ya rubuta shi ne wannan ko kuma a'a kowane mutum guda da yana da mala'iku guda goma dare da rana masu aikinsa ne idan ya saboda haka wannan shi ya fi gamewa yawa mala'iku goma suna nan suna su suke tara su maka su aljanu su mene duk abin da zai cuce ka to Allah ka taimake mu wa huwa al-qahiru Allah shine mai rinjaye fauka ibadi saman bayinsa eh Allah shi shine mai rinjaye a saman bayinsa ya kuma wayrusilu yana aiko hafazatan masu kiyo alaikum kanku su ne mala'iku goma goma din nan wanda suke kididdige aikin ba su kuma aikinsu kenan ga bani adamu suna kiyaye aikinsa suna kiyaye shi daga abin da zai cuce shi masu kiyaye shi ga abin da zai cuce shi su ne mala'iku goma nan yawa da bakinka shine kaga in kai bacci din nan yanzu sai kai bacci ka tashi da ranar nan kuda ba za su cika bakinka ba ƙwari ba za su cika bakinka ba amma yanzu kana mutuwa nan kafin an jima gudan su cika bakinka ka san wa ake koyan gudan aiki ne ake maka fa har kai baccin nan da yawa munanan abu a ɗakin ma da kake sai ga ba su cuce ka ba hatta ya za ja a hadakumul mautu in mutu sai in mutu ya zo ma ɗayanku ta wakafar suna sai manzanninmu sai su karɓi ransa su cika masa mala'ikun da aka wakilta su da karɓar ran ɗan adam akwai mala'ikun da aka wakilta su da karɓar ran adam wo musu layufan ba su sakaci da an ce su karɓi ranka to shi kenan sai su zo su karbi ranka saboda haka ba su takaci hadisi ya zo babu wani mutanen gida mutanen mutanen gashi ko hoge wato masu masu ɗakin gashi ko hoge sai mala'ikan mutuwa yana kewaye a kansu sau biyu a wani hadisin wani lokacin ko ya ce a kowane rana mala'ika mutuwa zai duba kowane ɗaya mu sau biyar ne duniya a gaban mala'ikan mutuwa Allah ya sa ta duniya duka kamar a gwiwarsa ne ba tashi zai je wani gwiwa duk duniya kamar a gwiwarsa ne wanda duk ajalinsa ya sauka sai a kama shi kawai talikai kuma suna gaba gare shi hannunsa yana miƙa shi gabas da yamma dukkan wanda ajalinsa ya cika sai ya ja shi wato sai takardarsa sai ya fada ba takardar ba kenan ganye daga gargashin al'arshi yanzu akwai al'arshi akwai itace wanda ganyensa dukkanmu nan kowa akwai sunansa to idan ganyenka yana faduwa to kamar an cewa mala'ikan mutuwa duba sai ya tura shi ma'yan uwansa ma'aikatansa sai su je su yi tasarrufi su karɓar mutumin an ce shi mala'ika mutuwa yana karɓar rai daga jiki sai ya miƙa ma mala'iku rahama inna mumini ne ko ya miƙa wa mala'ikun azaba in kafiri ne ko fasiki yana tafiya da ma'aikata goma sha hudu bakwai mala'ikun rahama bakwai mala'ikun azaba idan ya karbi rai to in na mumine sai ya miƙa wa mala'ikun rahama sai su mata albishir da lada su hau da ita zuwa sammai idan kuma ya karbi ran kafiri ko fasiki sai ya bai mala'ikun azaba sai su mata albishir da azaban Allah su firgitar da ita su hau da ita sama ba za a karbe ta ba sai su koma da ita sijjinin cikin wuta ran mumini in an karba za a kai illiyina amma ran fasiki ko kafiri in an karba in an je sama ta ɗaya nan sai a toshe saman ba za a bar su wuce ba sai su koma su je ƙasa ta bakwai sai su samu wutan jahannama gu sai su jefa Allah ki kiyaye mu tashin hankali mutuwa ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين wato wata wani mutum ya mutu balansari aka je zanayizinsa duk da annabi mutane suna da yawa suka ce muka zauna muka yi shiru kamar tsuntsaye ne ke kanmu annabi kuma ya durkusa ai ya zauna ya ɗauki wani ɗan itace yana tsokali ƙasa haka cok cok haka duk aka shiru ba mai magana har annabi din sannan da ya ɗaga kai ya ce ku nemi tsayi daga mutuwa bawan Allah idan ajalinsa ya kusato ya fuskanci zuwa lahira sai malaku su sauko masa yana ganinsu suna ganinsa matukan dubansa yanzu ba wannan gini zai abin nan bai yana ana gani ya tare ko to ginin nan ba zai tare ba daga nan har iyakan gunda malakun suke sai su zauna can nesa da shi yana ganinsu suna ganinsa ku lokacin kuna ce a bashi ruwa a yi mene wannan aikin ba shi abin da yake gani daban ne to idan aka yi sai mala'iku sai su zo da wani hankici haka inda mutumin kirki ne sai su zo da hankici mai fari mai ƙashi yana hangensu suna zuwa yana hangen suna har su zogonsa sai su ce bawan Allah ke wannan rai yaddadiya na Allah ki fitata zuwa ga yardan Allah zuwa ga yardan Allah annabi ya ce sai ran ta fita a jikin mutumin sulululu kamar yadda gashi zai fita a cikin gari yanzu gashi a cikin gari ko tsinke a gari in ka ɗaga shi za a sani to sai in sun karbe ta in mala'ikan mutuwa babban ya karba sai ya bai mala'iku rahama sai sa a wannan hankicin mai ƙanshi fari fat sai su rika mata albishir din samun yardan Allah da shiga aljanna sai a haura da ita sama sai su ce suwaye sai su ce mala'ikun mu ne mala'ikun wani da wani sai su nemi a buɗe musu ƙofa sai a buɗe musu sai su shiga sai su ina kuka je sai mun je mun karɓo rayin wane ne ɗan wane mutumin kirkin nan tana ƙanshi daga wannan saman har ta sama ta bakwai har ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har sama ta bakwai to sai su je gindin ilina aljanna ne to a nan za su shigar da ita wurin ta yi sujjada ga ubangijinta sannan Allah ya ce to ta koma ran jikinsa a duniya saboda mala'iku da aka sa su aiki masu tambaya su su su nakiri da munkari da su tambaye shi amma ta ga gun da ta je ta san gun da ta je to sai ran kafin lokacin an haɗa shi komai da komai ana kabarinsa sai ran ta zo ta shiga jikinsa to sai mala'ikun nan sai su zo masa da kyawawan fuska su ce masa bawan Allah waye ubangijinka to shi ne zai ansa ubangijinsa shi ne Allah waye annabin kai faɗi annabi Muhammadu waye ‘yan uwanka ce muminai ‘yan uwansa musulmai ne sai su ka yi bacci baccin da ba mai tayar da kai sai su koma idan kuma yai ne na fasiki ko kafiri Allah kiyaye mu to su ma da su zo su zauna daga can yana ganin su baki kirin suna da bakaken tufafi suna da wani hankicinsu wanda yake mai akwai hankicin akwai garwashin wutan jahannama kai idan an sun zo sai su firgitar da su ce ke wannan rai ƙazama ki fita zuwa ga fushin Allah da azaban Allah to sai ran ta firgita sai ta watsa a jikin mutumin kamar yadda ruwa yake jikin da ice sai su kama tatse ta tun daga kafansa nan suna tatsewa suna tatse ta suna tatse ta har ta zo gwiwarsa har ta zo nan nasa har ta zo ƙirjinsa har ta zo za ta fita to lokacin da ta firgita nan annabi ya ce yadda za kaman ƙaya ne aka sa a cikinsa aka burga fara ƙaya kowane ya kama kayan cikinsa aka fisga to a ƙanƙanin misali haka annabi yi to sai ta fita sai a sa ta akan garwashin wutan nan tana cucucucu tana doyi sai a yi sama da ita su nemi a buɗe musu sai a ki a buɗe kun karɓo karan wasan sai wane ɗan wane su faɗe shi da mummunan sunansa mummunan sunansa sannan sai a ki buɗe mu sai su yi ƙasa da shi su je ƙasa ta bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai to ƙasa da ƙasa ta bakwai sai su je su samu sijjinu wutan jahannama sai su je fata a ciki tana ƙara to to wannan abinda mutuwa yake kenan saboda haka Allah ka ba mu sa'an mutuwa Allah ka samu mutu da kalman shahada sun maruddu sannan sai a fitar da talikai a mai da talikai ilallahi ga Allah maulahum shugabansu wanda ya mallake su alhaki gaskiya wanda yake gaskiya matabbaci mai adalci don su koma domin a saka musu da su jagun domin Allah ta baraka ta'ala ya saka musu ala na'am madalla lahul hukumu hukumci yana ga Allah Allah shi ne mai hukumci hukumci ko mai zarciya na Allah ne eh wa huwa shi ne a sa'u mafi saurin alhasibi na masu hisabi yuhasibul khalqa zai ma hisabi matalikai kullum dukansu fi kadir cikin gwargwadon nisfin na rabin ini irin na wannan kwanakin duniya duk duniyar na za a yi musu hisabi a cikin gwargwadon awa shida duk a gwargwadon awa shida za a musu hisabi mu je ينجيكم من ظلمات البحر والبحر تدعونه
Hmm, gaba
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن كل كرب ثم أنتم تشركون wuri ka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaika wasallama ka gaya mutanen makka manyan jikun wa yake tsirar da ku min zulmatul bari daga dubban tudu wal bahar da kogi abin tsoron tudu da na kogi wa yake tsirar da ku wannan ana magana da mutanen makka amma ana yin da dukkanmu wa yake tsirar da ku daga duk abin da kuke ki a tambayi mutane wa ke mutu haka ta duna kuna roƙonsa ta laruwan kuna ƙanƙan da kai wawwetan da kuma ɓoye kuna roƙon allah fili da ɓoye kuna ce allah lainan jaitana wallahi in ka tsirar da mu min hazi daga wannan bala'i wanda aka shiga cikinsa da na na za mu zamo mina shakiri cikin masu muka godiya kowa haka ke gaya ma Allah in ba ya shiga cikin wani haɗari Allah Allah ka fice ni ka zaka kowa haka ke ko to Allah kuma shi ne wanda yakan ji addu'a ku tsayar da ku, domin ku zame, don ku zama masu godiya a gaba, haka ɗan adam yake yi ba haka ke yi ba. Kulin lawun jikun, ka ce Allah ne yake tsirar da ku yuna jikun ya koyin jikun. Idan ba su fara ba ma ka fara, Allah shi ne ke tsirar da ku min ha daga dufan tudu ko dufan kogi wa min kulli karbin kai da kowane irin bakin ciki duk bakin cikin da ya same ka wanda yake tsirar da kai shine Allah Allah ka tsirar da mu summa antum sannan ku kuma in an tsirar da ku ba za ku gode ba sai tushi kuna kuna yin ma Allah shirka jama'a haka suke yi ma Allah eh ai ba don wane ba ko ba don kaza da kaza ba ai da bai tsira ba haka yake faɗa wai wani ne tsira da shi lokacin da ya tsira nan kam ba Allah ne masa ba amma lokacin da ya ga wahala kowane ne to Allah zai kira kuma Allah ne yake nufin ya tsirar da shi amma in Allah tsirar da shi sai ya koma ga taimakon wani ne ya tsirar da shi ba Allah ba ai wani ne ya kaza da kaza da kaza to Allah kiya mu
قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون kulka gaya musu huwal qadiru Allah shi yake da iko ala an ya masa kan ya aiko azaban azaba min bautikun daga sama da ku alaikun kanku shi yake da iko ya muku haka kamar mina samai daga sama kamar a jajjego ku da duwatsu ko kuma a yi kururuwan mala'ika yanzu aka ji ne ko hadiri in ya taso wani tsawon sai ka firgita awamin tajar julgun ko kasa da sawayenku kana tafiya ƙasa ya shafe ya shafe da kai ayyul bisakum ko kuma ya cuɗanya ku shi'an ku zama jama'a firkan muktalifatar abayi jama'a masu saɓanin bukatu kowa abin da yake so daban ya cuɗanye tsakaninku ku yi gaba ku yi faɗa in yaso sai haka wai zika yi ɗanɗana wa ba da kuma shashinku ba su azaban balin shashi in yaso sai ya sa muku azaban tsakaninku in ya so ya muku daga sama da duwatsu da ƙaran mala'iku in ya so kuma kana tafiya ƙasa ta ta tsage ta haɗe ka ko kuma ya cuɗanya tsakaninku kamar bukatunku ko daban-daban ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ha za a hawanu aisur wannan ya fi sauƙi ya fi sauƙi ya fi sauwaka wato tsakanin mutane a cuɗanya su da bukatunsu daban su daban su yi faɗa su yi kashe-kashe walan ma nazar ma kawo lokacin da abin da yake gaba ya sauka annabi ya ce a uzu bi ka Allah ne ina neman tsari da fuskanka eh muslim ne ya rawaito shi hadisi yace sa'altu rabbi na roki ubangiji na Allah ya alaka da ya sanya ba sa ummati bainahum yakin al'umma na tsakaninsu fa mani ya alma Allah ya nini bai an sami wani addu'a ba kaga shi ne yanzu ake kashe-kashe ɗin nan dole ne kuma a yi kashe-kashen kaga mutum wani ya zo ya kashe shi ba dalili annabi ce ina kayi naka wannan kayi da abun ne zai yiwu wannan yiwun abu zai yiwu amma walam ya tawi ba lokacin fasarantar ne bai yi ba amma dai zo mutane su kashe kansu فمنعني هذه المسألة أنه شيء لم يجبني بأن يسامني أولا الدوان با don abin da ya riga na saninsa cewa lallai zai tabbata mutane za su rika kashe-kashe mutane su ɗanɗana ma shashi azaban shashi bayan ba da mutu bayan mutuwan annabi da shekara biyar. aka soma a zamanin sayyiduna aliyu da mu'awiya nan ne fitina ta faru tana ta karuwa kuma har tashin kiyama har tashin kiyama haka za a yi ka shekaran ba har tashin kiyama ba wanda ya sai hana za ta yi Allah kiyaye mu
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
muka jama'anka annabi waka zaba sun karyata bihi da shi alkur'ani sun karyata alkur'ani shi kuma alkur'ani an dubarin basa bari ne wanzu kafin salwara ko ba a sai ban fasa wannan ba wanzu ka duba kai ba nusa rubutu yadda muke bayyana ayoyi na ikon Allah masu nuna ikonmu lalam don su yabka huna su gane su sanna mahu alai bariru abinda suke kai na karyatawa wannan aikin banza ne in haka shi ne hadisi annabi ya ce iza azzaman ummatin duniya nuzi'ad min ha haibatul islami wai za ta rakatul amra bil ma'rufi wanne haya an munkari kurimat barakatul wahayi wai za ta sabar ummati saka gadmin ainihi idan al'umma na suka zo suka yi ta ɗaukaka duniya suka ɗaga duniya shine wani abu mai daraja ba ibada ba to sai a haramta musu ƙwarjinin musulunci za ga musulmi amma kafiri ba shakkansa yanzu musulman duniya muna da ƙwarjini ba mu da ƙwarjini kowa ba shakkanka to abin da ya sa mun ɗaukaka duniya ne saboda neman lahira wai za ta rakatil amra bil ma'ruf wa nahy anil munkari idan aka bar umarni da alheri da hana aikin munkari to za a haramta mutane albarkan wahayi albarkan wahayi da yake sauka na alkurani mutane ba za su samu ba Allah sauke mana wai za ta sabar ummati sakadar min ainihin layi idan al'umma na ta zagi ta suka zazzagi juna kowa yana zagin juna to sai shikenan sai su fadi ga idon wato ba su daraja a gun Allah ma musulmi yana zagin musulmi shine yanzu haka ke jin abin mamaki sai ka ji idan lokaci ya yanzu kamar lokacin da muke tafsirin nan sai ka ji ana cewa sai ga mutum jahili fa wai shine yana yoyi jan kunne yawa malamai wai su su bar zage zage da gangai to lokacin to in ga haka saboda suna zagin juna ne saboda haka abun Allah ba su da daraja Allah kiyaye mu to mene unzur kaifa nusallibu al-ayat suba wa kazzaba bihi qaumuka annabi mutanenka sun karyata alqur'ani wawra haku shi kuwa gaskiya ne eh gashi yanzu ma muka muka faɗa idan mutane sun zagi juna sai su rasa daraja gun Allah idan sun bar hana aiki da muni da alheri da hana aikin munkari to a haramta musu albarkan alkurani wahayi idan sun girmama duniya akan lahira sai a tube musu kwarjinin musulunci ga musulmi kam amma bai da kwarjini Allah kiyaye saboda me su suka yi wawwala ku shi gaskiya ne alkurani ulka ga musu lasu alaikum bi wakilin ni ban zama mai dogara kanku fauja ziku in saka muku ba inna ma ana munziru ni mai gargadi ne yawa wa amurku sha'aninku lalai ne ga Allah to wannan tun lokacin ba ce annabi ya yaƙi kafiri ba ne mu je ya ja likulli na bayin ga kowane labari wusta ƙarfe da matabbata lokacin da zai afku lokacin da zai tabbata to akwai shine lokacin azabanku na zuwa gaskiya ne wasu fata ya alamuna a hankali da su sani idan abun ya zo yawai in ya zo to lalle za su sani mu je وإذا رأيت الذين يهودون إذا كاغا متانين da suke kutsawa fi ayatina cikin ayoyinmu ayoyinmu na ƙur'ani suna masa ba'a isbiri to fa da ɗanin ka kau da kai ka basu kar ka zauna da wa'annan masu izgili da alƙur'ani hatta hulu sai sun kutsa fi hadisin cikin zance gaidihi ba shi ba nan ka zauna sabai suka ce annabi ya za mu yi kowane lokaci idan in ya zama ka ne ba da mu je kasuwoyi ba kai ko masallaci ba za mu je ba don masu kutsawa din suna da yawa wayin ma yin siyan naka shaidanu idan shaidan ya mantar da kai idan ya mantar da kai ka zauna ana yin ana yin ba'a da ƙur'ani ka zauna gun saboda shaidan ya ya mantar da kai بسكون النون والتكفير ينسي لك الشيطان هو ينسي ينسيك الشيطان إذا الشيطان هو كوفتا ينس ينسيك الشيطان وفتح وتجلو إذا الشيطان يا من تدكي كزونا أنا إيه to falak kada ka zauna ba da zira bayan tunawa malaka wani zalimi ta mutane a zalimai ka tashi ka basu suka ce to in mun tashi annabi koyaushe suka kuza ba za mu iya zama ba za mu iya zama zama a cikin ko da masallaci ba ko kasuwa ko gun zama wa an na duba ko da wasu ba za mu yi ba za ka ji wani ya yi abinda an ce da kada yi to ya za mu yi shi ne Allah ya ce mu je وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون Allah ya ce wala babu wa malar lazina ya taguna babu akan wanda suke kiyaye suna jin tsoron Allah min hisabin daga hisabin masu kutsawan min sha'in na komai yawa in sun zauna din ya zama dole su zauna to ba, ba, babu walakin sai dai zigira wa'azi ka tunar da mutum in ka je ka ce wa ne abu kaza bayi da kyau ka masa wa'azi lalam domin su yadda kuna ko za su ji tsoron Allah.
وذر الذين To mu kwana ko? To mu kwana?
صدق الله العظيم
Sa ne ta nemo wannan. To. Mm.
daga wannan tambaya na farko yana cewa ta kama wannan shugaban lafiya a hannu ya ce ina da kama ina wani mutumin da ya ce ina ina da ya kama ya kama ya kama sa Mhm.
a mutum ne da ya yi shigo Mhm.
amma ba a kira sallar asibiti ba Mhm.
sai sallar iyalarsa Mhm.
ina na kwanar musa
Ya to kiran suhur a kiran a salatu ba shi ne ba na a yi ƙoƙari a sai sanin lokaci na
idan ya zamana a salatun ya keto na kuma ya sami da iyalin nasa to wannan azumin zai rama na ko yana kokonto ya yi ko bai yi ba na to zai rama wannan azumin Mhm.
sai ka mai kanar gwamna ce ana zuwa ta mawa magana da tsakanin nuna ta mawa da kuma magana da tsakanin ranar sallar musamman mene ne sallar musamman don musamman na zanen da baya ba
to zaka sun ce a yanzu wai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne to miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sai ka kasa shi arba'in kashi ɗayan wannan shine shine zakar a kasa a kasa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kasashe arba'in shi ne zakka farkon zakka ke na wai amma kuma ƙarshe sa daga nan ko a nini ne ko ya ƙaru a kai sai ka yi zakka sai ka ba da zakkansa don ba za ka yi ka ce wai ya in dai wani abu ya ƙaru a kansa sai ka cinta ta shi ka yi zakkansa na Mhm.
sai ka mai kanar gwamna ce ana zuwa ta mawa a tsarin da iyayensa sai suka zo suna masa faɗa sai kowa gefe yana guna gumi wannan abu yana da kyau babu kyau ya da iyayensa komai suka masa ko ya nuna ya yi fushi a fuskansu ya yi laifi ko kuma da ko sun zalunce shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko iyayensa sun zalunce shi ne in ya yi fushi da su ya ya shiga alhaki iyaye da wuya ne yanzu za ka iya fushi da Allah to ai bayan Allah babu haƙƙin da yake gaban mutum sai haƙƙin iyaye daga Allah sai iyaye saboda ko sun zalunce ka ne a ce ko suna da dukiya kana da dukiya su ɗebi dukiyanka to dole ba dama kai fushi don wani mutum ya yi haka ya je gun annabi ya yi fushi ubansa ya ɗauki dukiyarsa ba da izininsa ba sai annabi ya sa a kira uban ya zo ya fada sai annabi ya ce masa an wa maluka li abika da kai da dukiyanka duk na ubanka ne saboda haka da bayi da wani katakus a gun iyayensa sai dai biyayya kawai in ba dai sun umarne shi saba ma Allah ba in sun umarne shi saban Allah to nan kan ba zai ba amma nan ma ba zai nuna musu ba don kaga yanzu idan mutum iyayensa suna cin mushe ko suna shan giya zan su dauko mushe zai gasa dafa musu ya gasa musu ya basu ko kuma giya ne zai je sayo musu sun aje sai ya sayo musu ya basu su sha to saboda haka iyaye sha'anin su da girma Allah ya sa mu rabu da su lafiya
sai sai kamar zarafin sai wani mutum ne ya da kira ƙwararra a masararci na masararci ne sai ta fi ya kai gida ya jana karanta wani ana ya yi sata ne
eh Qur'ani ne na masallaci wani ya ɗauka ba tare da ya gama masallacin ba ya je gida yana karanta bai kamata ba
sai ta mazara tsammanin ina matsayin matan da take ɗaukar kayan satan kayan abincin mijin tana sayarwa
matan da take satan kayan mijinta tana sayarwa ita barauniya ne amma laifinta kuma ya fi na barawo don barawo an ce a yanke hannunsa amma ita za a bata amma ita ta zama mace amana don amana ya fi sata laifi saboda haka ita mai cin amana ne yawa don abin da ya sa agun da kayan mijinta yake tana shiga tana gani to saboda haka ita mace amana ne ba barauniya ne amma babban barau mace amana
sai da mai zaka sai shi wannan mutum ne aka bashi kayan marayu sai ya kama wannan ta kashe wannan ta cinye a kan sa ba sai shi ayi ba ko ne
ai dama kayan marayu ai akwai rikici illa lazina ya kunu da dama zulman wanda suke cin kayan marayu akan zalunci ai Allah ya faɗa inna ma ya kunu na fi budunihim nara kasan su suna cin wuta ne a cikinsu ba Allah bai wani abin nan ba wuta kawai suna cin wuta ne saboda haka wuta za su shiga in mutum ya zaɓi wannan to shi ke nan
sai mai tambaya da wata da wata mai yana cewa malam an yi magana da wannan da ya kashe auren mata ya aure ta a bayanin da sai kace auren su auren ta da auren su yana nan to mara sai a yi bayanin mutane saboda wasu suka kashe auren suka ganin saboda mutane su daina kashe auren mata suna auren su saboda su yi laifin da yake ciki
jiya ne wani ya tambaya ko ya ce mutum ne ya zuga mata ta kashe aure ya aure ta na ce e aurensu yana nan amma alhakin zugawansu yana nan ko yawa alhakin zuga wanda ya yi yana nan amma in yi kafin ya aure ta in ba ya yi zina da ita ba ta aurensu yana nan kuma alhakinsu na wancan sai sai ya je ya ta tuba ma Allah in Allah ya fi masa shi kenan ko kuma ya je ya ce mutumin in ba zan fitina ba ni ne na kashe auren matanka ka yafe mu in yayi shi kenan amma auren su kan yana nan ya kamata a maimaita jin wannan magana ko mutumin da jiya din ko bai ji sosai bai jiya da mun faɗa abulansu yana nan amma laifinsa shari'a yana da wuya laifinsa na nan kamar yanzu ne ka yi sata ka tafi aikin hajji kaga hajjin ka yana nan laifin satin ka yana nan yawa amma hajjin ka yana nan to saboda haka wannan shine muka ce abun na nan in bai yi wani abu a tsakani wanda zai hana wani ba abin da zai hana wani shine kamar ya yi ita a cikin idda to wannan awansu bai nan
sai kamar zai da shi Allah ya wata mana an ce mata matan da su ta suka aure sai ta yi aure da ta yi aure a sai mijinta na baya sai aka gansu tare da ita suna magana suna ƙoƙarin da su shirya ganin ta kashe auren da dawo gidansa shin wani shara ta ce in an gansu inda suna magana tare aure a da tsakanin su ana bana
in suna magana eh tana gidan wani ta yi aure bayan ta shiga uku Mhm.
sai ta yi aure to tana gidan wani kuma ta zo da dawo gidan tsohon mijinta Mhm, sai aka gansu da mijin a keɓe suna magana mhm.
wani shara ta ce in an gansu suna magana don ta kashe auren ne Ah, magana in suna magana ba a sani ba ko ko magana aure ne ko magana kawai amma ko da wani magana ne ma haram ne abunta don su rabu da shi yawa Mm.
sai ya tambaya da wannan zafin yana cewa wannan zafin mana mutum ne lokacin da shi ɗarin da ya yi shi sai saka wani abin da an fashewa a motarsa sai kai cikin kasuwa sai tara abin ya fasa sai kashe mutane wajen dubu sai daga baya sai ya sai yana sai yana dama shi ne mutu a cikin zuwa ya gudu Mhm.
yana dama sai ga ya kamata ya kafara ya zai kafara na
Eto kafara kafara ya kama shi nan mutum dubu in yan tabawa ne in azumi ne ma abin da zai kenan kuma in ya gaba zai iya yi ba ya yi daidai gwagwarinsa kuma ya tuba ma Allah an Allah so sai ya fi shi na Mhm. don wani ya je annabi ya ba da labarin wani mutum na wanda ya kashe mutane har 99 na
ya yi nadama na da ya nadama sai niyan tuba ya je ya samu wani mai ibada ba malami ba na ya masa tambaya shi ko ga abin da yi yanzu in ya tuba Allah zai yafe shi sai ya ce a ai kai kan Allah ba zai gafarta maka ba ya tashi ya kashe mai ibada na ya kashe ɗari na yawa sai ya sake tambaya ya sai ya samu ya ce to akwai wani gari na in ka- ka je, in- in- in- akwai garuka biyu nan wannan aikin alheri suke wannan aikin shan suke ka je in Allah ya nufe ka da isa garin aikin alheri in ka je kai Allah zai karban ka ya je ya yi kusa da gun sai ajali ya sauka masa ya yi niyyar tuba ne ba bai je ya tuban ba sai ajali ya sauka masa sai ya mutu sai Allah ya turo mala- mala'iku suka yi jayayya da mala'ikun azaba da mala'ikun rahama yanzu muka faɗa da mala'ikun suna zuwa ko shi mala'ikan mutuwa da mala'ikun rahama da na Allah to suka yi jayayya sai Allah sai ya ce to su auna gun in gun da ya fi kusa da shi shi mutumin gun ne da suka auna sai ya zama da ɗani sai ya- ya- yana ganin ra- da su- suke tu- tuba ma Allah sai Allah ka tubansa to haka komin yawan wanda ya kashe in ya yi da a jayizi ne in ya tuba ya yi tuban gaske ya yi kafara kafara da ya mutum dubu ba zai yi ba to amma istighfari ya yi kafara ya yi istighfari Allah zai karɓa masa Mhm.
sai mutum mana da bai shi Allah shi zata mana ba san daga sha'awar lafiya ya ce Allah shi zata mana ni na kasance mutum ne mai sha'awa sha'awan ya zama mun kaman ciwo to ina azumi sai kuma sha'awa ya taso mu sai an nemi mazi ba da sauran rana ba ya matsa azumi na azumin sai yana nan in dai maziyi ne na ya azumin sai yana nan Mhm.
sai ya wannan mutum mana da bai shi Allah shi zata mana mutum ne ya zo gidanka zai kashe ka sai Allah ya kare ka kai sai ka samu sai ka kashe shi Mhm.
ya mutum ne zai kashe
a wannan manzon Allah ya ce ai babu komai a gunka dab usaili wajibin ka ingije wanda ya tumbe zai cuce ka wajibi ne wanda zai zai zai kaska in ka kashe shi a gun Allah kan ba komai Mhm.
sai wannan mutum ya zo shi Allah ya mata mawa na zo zan yi sallah isha'i ya sha sai na samu a wajen da sallah sai na yi sallah da na isha'i kawon mutum da sallah isha'i sun gama a sha sai suka tayi nasu shan da mutum sai na biyu su ya matsayin sallah mutum ne daidai ne in sun gama sai ya je ya wuce ya yi tarawihinsa Mhm.
sai mutum ma ya ce Allah ya mata mawa ni ne nake itikafi a masallaci sai ciwo ya matsa min wanda har ya sa ni na sha ruwan azumi ya itikafi na
Eh, itikafinsa yana nan in dai rashin lafiya ne na'am Mhm.
sai kamar sana da shirin shawara ana sama sana da zuwa kamar da neman aure allah da kore wani zai Allah ya bashi yi ya wani yana cewa ana zuwa sama ina so ne a wani bayani game da sallah game ina so a wani bayani ne game da mace shi'uma Mhm.
wace ce mace shi'uma
eh to shu'uman mace annabi ya ce in akwai shu'umi sai a cikin abu uku da ma- da- da- da mata da doki da gida shu'umin gida shine matsatsen gida ba yalwa shu'uman mace ita ne mai fitina kuma fitina ka san kowane iri da yake suna ne sai su- sai du- shu- sai kuma shu'umin doki Mhm. abu uku ne annabi ya faɗa shumi
sai ne mutum ya zama tsallar zuwa sama na kusa mutumin da matsuwa na rashi ya sa shi ya je shi bashin banki don ya ce da iyalansa bashin kuma da ruwa
ito a shirya musulunci kan allah bai don mutum ya karɓi bashi da ruwa ba bai bai halla- bai halatta ba wannan shari ne ya game duniya duka yahudawa ne suka kawo shi don su halakar da mutane shi ne ake ce ƙarshen zamani da za a samu kwabo eh, na halal da zai yi magani an an- an mutum bai da lafiya sai ya masa magani saboda haka ba- ba- ba- wannan bai da dalili sai dai kuma ya tuba ma Allah Mhm.
sai ya kama da wani tsallar zuwa sama an ce garin da zai kwari haske ne ake gani to kuma an ce an haske na wahala da rana domin kwana da wani ne da karanta na'am an ce garin da zai kwari wanda ya dace da gani zai ga haske ne Mm.
hasken kuma idan mutum gani zai razana to malam idan na gani me zan karanta
wato liyatul qadri Mm, dama annabi ya ce a nema a goman ƙarshe mm,
ko daren shekaran jiya ko daren yau da yake zuwa nan mm.
shi ne daren nawa kenan ishirin da da uku a ishirin da uku da bakwai dai daren da ke yau yau azumin ba biyu ba to daren yau daren gobe yawa shine 20 da da bakwai ko ko daren 25 ko daren 20 da ya uku ko da ƙarshen dare na wata ramadana to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya daga gidansa ya fito zai zai gaya wa mutane ranan kaza ne kawai layatul qadr a yanke a bar wani neme-neme to da ya fito sai ya samu jama'an sabansa suna jayayya ana kamar za a yi fada kan nan to da ya- ya zauna ya gamar da su eh, wato hakurtar da mutane sai ce da na fi zo zan gaya muku da layatul qadr ne amma na samu wani da wani suna jayayya saboda haka yanzu ba hakikan daren zan gaya muku ba ku nema a goman ƙarshe ko ko ko daren 21 ko ishirin da uku da u- da uku ko ishirin da da hu- da biyar ko- ko da biyar eh, eh, ko da bakwai ko da biyar ko da uku ko da ɗaya to maganan gani cewa akan ga ganin ganin fa ya fi ƙarfin ba ganin haske kawai amma ganin kashi hudu ne akwai wanda mai saukin shine su ga haske kawai amma babu wani firgita idan mutum ya ga haske kamar yadda wannan mai tambaya tambaya ummuna aisha ta fi tambaya annabi ya zan yi idan na ga daren lailatul qadr bai ce mata ba a gani komai ba sai ya ce ke in kin gani sai ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anna ko wane ma ana so wannan daren goma na ƙarshen nan ya rika yi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anna kuma akwai wanda sun riski lailatul qadr ba tare da ganin komai ba ina fata za mu gane su suka fi yawa wanda za su samu lailatul qadr daren lailatul qadr amma ba su ga komai ba domin lailatul qadr nan dalilin da aka samu wani ne ana ce masa annabi shamilu ya zauna shi daya yana jihadi a cikin al'ummarsa shi daya bai sa- bai samu wanda ya musulunta ba sai da ya shekara 83 bai tuɓe rigan rigan yaƙi ba kuma yana kwana sallah yana ini azumi to sai annabi ya yi masahabbansa taɗi wanda suka gabata da cikinku suna da tsawon kwana mutum ya taɓa sa ya taɓa yin wata dubu da kayan yaƙi yana kuma sallah yana ini azumi sunansa annabi shamilu to shi annabi shamilu nan shi ɗaya kuma a cikin al'ummansa ya gagare su to sai suka rasa yadda za su sai suka ce mu je gun matansa mu ba ta rashuwa ta ɗaure mana shi in yana bacci to shi kenan sai suka je suka bai matansa wani abu na na dukiya suka ce abinda suka yi nufi in ya yi bacci ne ta ɗaure shi sai ta ce to da ya zo ya kwanta yana hutawa sai sai ta samu igiyan kaba ta ɗaɗɗaure shi tam ta ci kwaikwaye shi da ya farka da ya miƙa aka tutsa igiyar ya tsinke sai ta me ya sake kai haka sai ta kace ai ina ina gudu jarumtakanka ne da ƙarfinka shi kenan ka san mata da munafunci sai ta gaya musu sai suka kawo waya suka ba ta wayan ƙarfi sasari sai suka ce in ya yi bacci ki tafabaye mana shi cikin sasari za mu zo mu same shi da ya bacci ta tafabaye shi cikin sasari shi kenan da ya farka da ya miƙa sai tsintsin kai duka sai ta ke ya shi kai haka ta ce ina gwada ƙarfinka ne ba sai ta aini ba abin da zai ɗaure ni sai gashin kaina kuma gashin ya sana da zankwaye har goma sha hudu har ƙasa suke shi kenan a sai suka sai ta gaya musu sai suka ce to ki tambaye shi ko me zai ɗaure shi to sai sai ta tambaye shi yanzu kai in ana so a ɗaure kai ya za a yi ka san halin rai sai ya ce ni in ana so a ɗaure sai dai da gashin kan nan nawa shi ne kawai to ranar da ya bacci sai ta ɗaɗɗaure shi da gashin kansa ta kurkure shi da ya farka sai ya kasa tsinkawa sai ta aika musu suka zo suka kama shi suka masa azaba suka buge shi suka kwakule idonsa suka masa kowane irin azaba suna da ɗakin taro babban ɗaki manyan garin suka ji suka taru suka kawo shi a ɗakin taron gashi an an an bai da ido sun yanke hancinsa suna ta dariya a cikin halin haka sai ya roƙi Allah ya ce Allah ka bani hali mana da zan tsinka wannan kuma in yaƙi wa'annan Allah sai ba shi hali sai ya tsinka sai ɗakin da suke ya rusa ɗakin duk suka mutu ya fita to shi ne da annabi ya fara suka ce kai wannan yana da lada wa dai samu wannan lada shi ne annabi sai Allah ya sauka na zanna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri ai mu muka saukar da alqur'ani a lailatul qadri lailatul qadri nan kuma ya fi wata dubu na ibadan da wancan yayi to saboda haka in mutum ya yi sa'a ko raka'a biyu kai a dare to za ka yi sa'a lailatul qadri amma kuma in ka Allah ya maka bayan za ka ga wani abu an ce za ka duk duniya ya zama fili ne kawai don malaka jibrilu zai sauka a makka a kan ɗakin kabai kafa tuta kuma yana da fuka-fuki baya buɗe su sai dare la yasul qadiri fuka-fuki biyu wanda ba in ya buɗe daga mahudar rana zuwa mafaɗar rana ne to su kun walakun da suka sauka da shi za su kan runduna iri-iri to saboda haka a wannan ganin wani ya an kasa su kashi hudu har akwai wanda ma aljamna ma zai gani akwai wanda mala'iku ma zai gani to amma fa ka san mutane ba kowa ne zai ganin ba yawa a cikin wani littafi wanda ake ce masa fituhul guyubi a nan ne wannan zancen yake kashi hudu ne mutane suka ne kashi uku nan duka ya fi ƙarfin ganin haske kawai kashi na hudun shi ne ganin haske kashi na biyar shi ne baka komai ba amma za ka samu lada to Allah ta muke mu shi ke to Hmm? talatin annabi goma goma Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah gafarta ma malamanmu Allah gafarta ma malamansu Allah shiryar da mu Allah shiryar mana dukkan jama'anmu Allah shiryar mana iyalanmu Allah shiryar mana da 'ya'yanmu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hali Allah ya ba mu wadata Allah ba mu kwanciyar hankali da albarka na bisallar sallu dukkan damuwanmu da damuwan musulmai Allah ya yi dukkan abin da muke nema musulmai suke nema Allah ya ba su don albarka na bisallar sallu muna da bukatu da Allah ka san su Allah ka biya mana su Allah ka mana kwatari da lailatul qadr Allah maka mana katari da irin wannan abubuwan da ake samu a cikin azumin watan ramadana na gafaran Allah da rahaman Allah da yanca wanda Allah yake yin bayansa Allah la la illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi ismihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye jama'an mu Allah kiyaye mana abin da ya mallakar mana duk abin da muke neman kiyaye wani sallah kiyaye shi duk abin da muke neman alherinsa Allah ka bada alherin da بالبركة النبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب Allah ka sauke mana halin da muke ciki Allah ka sauke mana bukatunmu Allah ka sauke mana al'amuranmu duka abin da yake mai tsanani ne Allah ka sauke mana ka raba mu da wuya ka raba mu da wahala ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da tsautsayi da asara ‘ya'yanmu na musulmai da suke neman ilimi na zamani ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i na zamani Allah ka musu buɗe don albarka na musallar alaihi wasallam inna zanna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya ta matla'i al fajr Allah ka mana albarka Allah ka mana albarka Allah ka sa mana albarka wannan taro namu Allah ka sauka mana albarka wannan halin namu abinda duk muke nema Allah ka ba mu mai albarka abinda duk ka ba mu Allah ka masa albarka Allah ka yi albarka a gidajenmu Allah ka yi albarka ma 'ya'yayenmu Allah ka yi albarka wa matayenmu Allah ka turo mana albarka kasanmu Allah ka turo mana albarka garinmu Allah ka turo mana albarka angoyinmu Allah ka turo mana albarka a gidajenmu Allah ka ba mu albarka a hannayenmu na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi jawabatika adawna kama amartana fajimna kama wa'adtana zal jalali wal ikram innaka la tuhlul mi'ad الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. mu yi addu'a kowa